الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara tattaruwarmu a wannan masallacin na masudu da'awati wal irshad a unguwa ta site dipte a birnin niyame inda muke gabatar da karatun littafi na umdatul ahkam a kowace rana ta juma'a muna fatan allah maɗaukacin sarki ya datar da mu da faɗin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa a kahin mu ci gaba daga inda za mu tashi a yau akwai tambayoyi guda uku wanda alhamdulillah guda biyu suna da alaka mai karfi da darasin da muka gabatar a sati wanda ya wuce a wannan mai tambaya ta harko yake cewa juma'ar da ta wuce kun yi magana a kan tsintuwa ya ce na taɓa tsintuwa ta zobe na azurfa cikin wasu kaya da suka hutu daga dubai ya ce na yi tsuntuwar zobe wanda yake babba ne na azurfa sai na kai aka rage mini shi daidai dan yatsa na sai na sashi a hannuna ya ce to sai yanzu da na shi an yi wannan karatun na tuna da wannan shine nake tambayar ya hukuncin wannan tsintuwar da na yi mun gane ko kenan ya ne hukuncin wannan tsintuwar da ya yi ta zobe da ya hutu daga cikin kaya tunda ɗan kasuwa ne ana yi musu ana turo musu kaya daga dubai daga shin ya ce baya da tabbaci tsakanin dubai da shin ne aka turo kayan to a nan dai tun harko ne kamata a ce ya bi yadda musulunci ya karantar idan mutum ya tsintuwa ba kai tsaye zai yi amfani da abin da ya tsinta ba kenan zai aje sani ya yi shela kamar yadda muka gani sai bayan shekara guda kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni to kenan anan ne za a iya lura tun da yace azurfa kenan za a cewa abu ne mai tsada sosai da a ce ba na azurfa bane za a iya cewa kenan bai taka kara ya karya ba irin wannan tsintuwar mutum idan yayi ta ba dole sai yayi shedar ta ba kun ba dole ba sai ya aje yana iya amfani da ita amma wannan tun da mai tsada ce kenan dole sai ya bi wannan hukuncin kenan wannan kuskure ne kai idan da gangan kai kana da laihi idan kun ba dangan kai ba ka da laihi sai ka hudda wannan zoben ka aje ka sa cigiya mun gane ko wanda suke turo muku da kaya a tura a gaya musu ha an taba tsantuwar zobe sai an yi wannan shekara guda kin kenan idan ba a samu ba a wannan lokacin sai kai amfani da wannan zoben a mai tambaya ta biyu a yake cewa assalamu alaikum malam wanda Allah ya jarrabe shi da ɗiya ba na ƙwarai ba ya halatta ya, ya raba dukiyarsa don kar in ya mutu su yi taɓarna da kuɗin da ya bari wannan tambayar ta fito da wani uwa ne da ake ce ma haidar wanda wannan ita ce mai da suna karo na harko da muka haɗu da shi ta hanyar wazaf kuma ina tsammanin ba ma daga nijar yake ba don alamar lambobinsa yana farawa da plus de santrant cat ban san wace ƙasa ke da wannan ba chad ko to kenan daga chad ne wannan tambayar kenan a tambayarsa shine har ya halatta mutum ya raba dukiyarsa don saboda yana da ɗiya wanda suke ba na kwarai ba don tsoron kada in ya mutu ɗiyan su yi ta wacima da wannan kuɗin nasa su sa su a hanya wadda bata dace ba wannan tambayar daidai binciken da na yi an yi ma wani babban malami da ake ce ma salihul munjid yana ɗaya daga cikin manya-manya malamai na saudiya an masa irin wannan tambayar yake cewa ya halatta mutum ya yi kyauta da dukiyarsa gaba ɗaya da sharaɗi guda biyu ya ce sharaɗi na farko shine ya kasance bayan ya yi kyauta da dukiyar yana da wata hanya da kuma zai samun wata dukiyar mun gane ko ba ya kasance ba da ya ba da kuɗin shi kenan bai da komai ya ce domin faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut ya ishi mutum girman zunubi ya me yake da suna ya ki ciyar da waɗanda yake ciyarwa yanda ya kamata mun gane ko kenan idan ya sadaka dukiyarsa kenan ba zai samu abin da zai ciyar da iyalin nasa ba wannan shine kenan yace abu na biyu shine ya kasance yana da yana da tawakkali mai kyau ba wanda bai da tawakkali bane misali ya yi sadaka da dukiyarsa yanzu ya shiga a cikin a cikin me yake da suna ya tsiyace ya shiga a cikin talauci kaga sai ya koma cizon yatsa da na sani ma da ban yi sadaka ba kun gani kenan an yi mi an yi asara an yi aikin banza mun gane ko kenan a takaice dai ce ya halatta ma'aifi ya yi sadaka da dukiyarsa gaba ɗaya kamin ya mutu don saboda tsoron kada magadansa su yi mi su yi tashin hankali akan wannan dukiyar amma har yanzu akwai sharaɗin kada kuma ya kasance yana a cikin rishin lahiya ne domin idan yana a cikin rishin lahiya na mutuwa baya halatta kamar yadda muka gani a cikin hadisin da muka karanta na sa'ad wannan shine kenan sai tambaya ta ƙarshe shi kuma wannan dan uwan shi ma yana ɗaya daga cikin da suke halarta a wannan darasin yake cewa mataye ne mazaje ne mata da miji ne guda biyu da suke fama da cuta ta emasi ya ce misali kowanne daga cikinsu yana fama da as ya ce wannan as kin da suke fama da shi su baya cutarsu kenan ba sa cutuwa da wannan as kin tunda ba ta da ƙarfi sosai ya ce to sai dai idan suka aihu za su samu ɗiya wanda su kuma za su zo da cuta ta ss kenan su za su aihi ɗiya wanda su kuma cutar tasu za ta tsananta mun gane ko ɗiyan nasu za su wahalta sosai to shine yake cewa hal irin wannan auren ana iya a raba sa don gudun aihuwar wannan 'ya'yan wannan shine tambayar tasa jayid amsa ana shine yana ɗaya daga cikin alkulliyatul khamsa ma'ana wasu ƙa'idodi guda biyar wanda fiƙihun addinin musulunci take gudana a kansu to daga cikin wannan ƙa'idodin guda biyar akwai wata ƙa'ida da malamai suke cewa ad-dararu yuzal ad-dararu yuzal ma'ana shi cutarwa a koda yaushe a cikin addini ana kokarin kawar da shi ne mun gane ko to anan akwai cutarwa ko babu cutarwa a akwai cutarwa domin 'ya'yan da za su aifa su za su cutu kuma wannan 'ya'yan an ɗauki mi an ɗauki alhakinsu za su sha wahala sosai mun gane ko to kuma cutarwa ta biyu shine mi shine idan suka rabu kuma musamman in aka ce suna son juna kenan yanzu cutarwa guda biyu ce ta faru cutarwa ta 'ya'ya da kuma cutarwa ta mi da kuma cutarwa ta rabuwa to a nan niyan akwai ka'ida ta malaman makasid da suke cewa idza ta'arada dararani ru'iya a'lahuma birtikabi akhaffihima idan cutarwa guda biyu suka hadu wanda dole ne sai an yi guda kun ga anan ko su ci gaba da auren su su ta aihuwar ƴaƴa wanda za su cutar da su su cutu su ma ko kuma a raba auren su cutu dan saboda suna son juna to kun ga dole sai an yi guda ko to sai adiba malamai suke sai adiba wace cutarwa ce ta karama to sai a yi ta a kauce ma cutarwa mafi girma to a ganin ku wace cutarwa ce ta girma tsakanin rabuwa da kuma aihuwar 'ya'ya wanda suke da nakasa a wace ta girma aihuwa mun gane ko kenan aihuwa ta girma kenan a wannan lokacin ya halatta a raba wannan auren domin kauce ma wannan cutar mun gane ko ta 'ya'yan da za a samu da kuma su kansu da za su cutuwa wannan shine kenan inda muka samu daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna muka ce a yau za mu tashi wani karatu mai mahimmanci wanda a satin da ya wuce na liƙe muna da wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ta'allamul fara'id wa 'allimuha nas ku koyi ilimin gado ku koyar da mutane fa innahu nisful ilm domin shi rabin ilimi ne wa awwalu shay'un yunsa sannan kuma shine farkon ilimin da za a mantawa daga cikin al'umma kenan wannan sai zaman to mi sai zaman to kwadai kwadaitarwa ce akan mi akan koyon wannan ilimin a za mu fara kenan mala yake cewa babul fara'id babul fara'id ma'ana babi mai bayani akan al-fara'id mi ake ce ma al-fara'id a kai tsaye da hausa da an ce alfara'id ana nuhin gado mun gane ko to a cikin yare na addini idan aka ce alfara'id musamman idan aka jingina sa da cewa ilmul fara'id suna masa ta'arifi da cewa huwa ilmun yu'rafu bihi man yarithu wa man la yarithu wa miqdaru mali kulli warithin ma'ana shi gado ilimin gado ilimi ne wanda ta hanyarsa ake sanin kowanne mutum mi zai gada daga magadinsa mun gane ko sannan kuma ta hanyarsa ne ake sanin wane ne ke gado wane ne baya gado mun gane ko wannan kenan shine ma'anan ilimi na alfara'id a ilimin gado ilimi ne mai matukar mahimmanci kamar yadda muka gani ko wannan hadisin ya ishe mu yana ɗaya daga cikin mahimmancin ilimin gado kasancewar allah maɗaukakin sarki shine ya ja ragamar tabbatar da wannan ilimin ma'ana allah bai bar ma wasu suka raba gado ba shi da kansa ya raba gado mun gane ko kenan idan aka ce maka wane ne wanda ya kirkira ilimin raban gado to zaka ce shine allah maɗaukakin sarki da kansa wannan shine kenan ilimin gado yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake banta da su akan sauran ilimuka shine mi shine wahala ilimi ne mai matukar wahala mai matukar caza kwakwalwa mun gane ko shi yasa a jami'a idan za a karatun wannan ilimin za a karatun sa ne sau biyu mataki biyu amma sauran madodin zaka ga so guda za a yi zakka za a yi ta so guda haji za a yi ta so guda menene za a yi shi so guda amma shi kuma aka zo so biyu za a yi ku yi wanga karo kuma karo na gaba kuma ku ƙara yin sa dan saboda mi dan saboda fadin sa da kuma wahalar sa mun gane ko wannan shine kenan a tsarin da za mu bi shine duk hadisin da muka karanta za mu yi bayanin me wannan hadisin yake so ya karantar da mu dangane da abin da ya shahi ilimin gado kenan ta wannan hanyar ne za mu sanin duk abubuwan da suka shahi wannan ilimin insha Allah kahin mu shiga a cikin hadisan yana da kyau mu san da cewa yana ɗaya daga cikin ƙa'idodi na gado suke cewa a almirathu la yasihu illa bi tawaffuri shurutihi wa intifa'i mawani'ihi gado baya inganta sai sharuɗansa sun cika sannan kuma ya sa duk wani abu wanda zai sa wannan sharuɗan su kau an kawar da shi a taƙaice da ilimin gado baya tabbata sai sharuɗansa sun cika to menene sharuɗa na gado sai a riƙe da kyau sharuɗa na gado guda uku ne wanda idan babu ɗaya daga cikinsu to gado baya yiwuwa kwata-kwata ko da an samu biyu ko sharaɗi na farko shine mautul muwarrafu shine mutuwar wanda za a gada mun gane ko kenan shine ya kasance wanda za a gada kin ya mutu kenan mutum bai mutu ba ba a cewa mi ba a cewa ana raban gado to kun ga tun daga nan zaka iya bambantawa kenan mautul muwarrafu kuma suna karawa akan cewa hakikatan au hukman ya kasance ana da tabbacin rasuwarsa ko kuma a'a an hukumta ya mutu ne misali wanda ya shekara ashirin ba a san da yake ba kenan shi wannan za a hukuntawa ne ko da yake ba a da tabbaci wanda ya mutu gashi ana ganin sa shi kuma ana da tabbacin sa mun gane ko to wannan kenan shine sharadi na farko kenan da idan ya kai ma'aifinsa a wajen ƙara ya ce shi a raba gado a basa sai a ce masa to ina ina gadon da za a baka ga ubanka da rai kenan babu gado mun gane ko wannan shine kenan sharadi na biyu shine hayatul warisi haqiqatan aw hukman shine wanda zai yin gadon shi ma a tabbatar da cewa yana raye mun gane ko yana raye bayan rasuwar wancan kin ana ganewa da kyau shi ma ya kasance ana da tabbaci ne ko kuma hukumci ne za a badawa me hukumcin da za a bada shine misali ya kasance ana da cikin yaron ne kenan idan ana da cikinsa a wannan lokacin kenan hukumci ne za a yi tunda ba a da tabbacin zai hito da rai ko ba zai hito da rai ba to za mu gani a gaba shi da ciki ya ne ake rabon gado sai an aihu dole ko kuma a ana iya a raba tare da cewa ba aihu ba mun gane ko idan ya kasance a cikin karatun da muka yi ba mu kawo wannan mas'alar ba wani ya rubuto tambaya ya turo don saboda mu samu mai bayanin sa sharadi na uku shine alkhuluwu min mawani'il irth shine ya kasance wanda zai gadon ya kubuta daga abubuwan da suke hana mutum ya gado to wa'inne abubuwa ne suke hana mutum ya gado tare da cewa asali yana iya gadon to za mu gansu su ma a meke da suna a hadisai da za su biyo a nan gaba kenan sharuɗan gado guda uku ne na farko shine mamaci a tabbatar da ya mutu wanda za a gada a tabbatar da ya mutu wanda zai yi gado a tabbatar da yana da rayuwa sannan na uku shine ya kasance wanda zai yi gadon bai siffantu daga cikin abubuwan da suke hana mutum yi gado ba za mu zo a hadisi na harko mala yake cewa an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan abbas yardar allah ta ƙara tabbata a gare su shi da ma'aifinsa anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala daga manzon allah tsira da aminci allah su ƙara tabbata a gare sa ya ce alhiqul fara'id bi ahliha ku sadar da gado ga ma'abotansa fama baqiya fali aula rajulin zakar abun da yi saura na namiji ne mafi kusanci wa fi riwayatin a cikin wata riwaya iqsimul mala baina ahli fara'id ku raba dukiya a tsakanin masu gado sananne masu rabo sananne ala kitabillahi akan littafin Allah ma'ana yadda littafin Allah ya hukunta a raba sa fama tarakatil fara'idu abunda wannan gadan ya bari fali aula rajulin zakar to na mafi cancanta ne daga cikin maza wanda suke dangin mamaci wannan hadisin yana muna bayani ne akan cewa magada sun kashi gida biyu akwai ashabul furudi sannan kuma akwai al'asaba suwaye ashabul furudi su ne mutanen da a cikin alkur'ani an ƙayyade musu garabansu misali mata an ƙayyade mata garabanta kenan ɗai cikin mi ɗai cikin hudu in babu ɗa ɗai cikin takwas in akwai ɗa ko ɗiya mun gane ko mishi shi ma an ƙayyade masa rabin gado za a basa na matarsa idan ya kasance babu ɗiya in akwai ɗiya ko ɗai cikin nawa ɗai cikin hudu to wannan su ake ce ma ashabul furud ma'ana wanda suke da mi suke da kaso sananne a cikin gado to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace anan yanda za a raba gado idan aka zo raba sa za a fara da waɗanda suke da kaso sananne ne mun gane ko sannan idan aka kare da su sai a zo ga al'asaba su wane ne al'asaba humul ladina laysa lahum nasibun muqaddarun ma'ana su ne wanda shari'a bata kayyade ba ga abin da za a ba su kamar ɗiya maza mun gane ko kamar kannai wanda suke uwa ɗai uba ɗai ko kuma wanda suke uba ɗai su alkur'ani bai ce ba ga abin da dole za a ba su a'a za a zo a raba ne idan aka raba aka kare abin da ya saura to su kuma za a miƙa musu ne su ake ce ma al'asaba in gane ko kenan su ne wanda ba su da kaso sananne a cikin gado ba sa ana ganewa da kyau ba misali mutum ne ya mutu da ya rasu sai ya bar mata ya bar ɗa namiji ya bar ma'aifi mutum uku ya bari ko? yanzu idan muka lura a nan ne a cikinsu akwai wanda suke da rabo sananne dawa-dawa ne ne miji dawa kuma a mata ce muka ce ko yawa mata dawa da uba jayi kenan mata da uba mata tana da mi tana da ɗai cikin ɗai cikin takwas tunda akwai mi tunda akwai ɗa shi kuma mai yake da suna uba yana da ɗai cikin nawa ɗai cikin yauwa ɗai cikin shidda don saboda akwai ɗashi ma mun gane ko yana ɗai cikin shidda to idan aka ba su kasan su sai sauran aimi a kwashe shi a miƙa maɗan ya zama to asaba kenan mun gane ko kenan shi baya da rabo sananne abinda aka raga shi zai kwashewa gaba ɗai mun gane ko wannan su ne kenan kenan wannan shi ake cema al'asaba shi ne ake mihi da nan fama tarakatil fara'id abun da rabon gadon ya bari ma'ana abun da ya saura bayan an kakkasa an ba kowa to sauran za a ba namiji mafi kusanci ne mun gane ko wannan shine kenan aha za mu zo a hadisi na gaba kenan dai a takaice wannan hadisi na muna idan aka zo rabon gado ana farawa da wanda suke da rabo sananne ne idan aka raba musu wanda ya sauran sai a ba al'asha bakin wanda su kuma ba su da rabo sananne su kuma sai su raba a tsakaninsu idan maza ne za su raba daidai wa daida idan mata ne za su raba lizzakari mithlu hazil unsayin ma'ana mace kaso ɗai namiji kaso biyu idan maza ne idan maza da mata ne mun gane ko wannan shine kenan za mu zo a hadisi na gaba mala yake cewa an usama tabni zaidin qala an karɓo daga usama bin zaid yake cewa qultu ya rasulallah nace ya ma'aikin allah a tanzilu gadan fi darika bi makka shin za ka sabka a gobe a gidanka da yake a makka faƙala sai ya ce haltaraka lana aqilun min riba'in harshen aƙilu ya bar muna wani hili audurin ko kuma wani gidaje ya ce sun maƙala sannan sai ce la yarithul muslimul kafira musulmi baya gadon kafiri walal kafirul muslima haka kuma kafiri baya gadon musulmi wannan hadisin usama bin zaid ne ya tambayi manzon Allah manzon Allah yana shirin tahiya a makka sai ce ya manzon Allah in ka tahiya a makka gidan wa zaka sabka mun gane ko zaka sabka a gidanka ne na can makkakin to shine sai manzo Allah ya ce masa ai aqilu bai bar muna komi ba me yake nuhi da aqilu anan shine lokacin da me yake da suna Abu Talib ya rasu mun gane ko da Abu Talib ya rasu aka zo a wajen rabon gado sai ya kasance Ali mun gane ko da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda take iya su yi gado ko da yake ba kai tsaye ba su suna mi suna a matsayin musulmai mun gane ko da Ali da Ja'far suna a matsayin musulmai sai aka zo kuma ga, ga su biyu su kuma wanda ba su musulunta ba shine Talib da Aqil dukan su diya ne na Abu Talib to a wajen rabon gado shikenan sai aka ce tunda ku musulmai ne ba za ku gadewa ba ba za ku gadi Abu Talib ba tunda shi a matsayin ya mutu a matsayin kafiri kenan dukiyar gaba ɗaya sai aka kwashe aka bawa aka ba Aqilu da shi da Talib mun gane ko sai kasance su suka yi gadon abu talib su manzon Allah da su ali da meke da suna da ja'far ba su yi gadon ma'aifinsu ba don saboda su suna a matsayin musulmai shi kuma wance yana kafiri to shine abin da meke da suna wannan hadisi yake jira yake yake yake bayani to kenan shine manzon Allah ya ce masa ai aqilu bai bar muna komai ba ma'ana gadon abu talib gaba ɗaya aqilu ya canye sa kenan shi yasa mu samu kasan komai ba in na tahi babu wannan gidan da kake tsammani na ma'aifinmu kakanmu na dan uwan ma'aifinmu ba mu da komai a ciki a ƙarshe sai manzon Allah ya ce masa musulmi baya gadan kafiri kafiri baya gadan musulmi wannan hadisin yana bayani ne akan mawani'ul irth abubuwan da suke hana mutum yayi gado ko da ya cancanci gadokin to sai mu zo menene abubuwan da suke hana mutum yayi gado anan dai an an zano mu na me an za wani munami daya menene bambancin addini kenan ikhtilafud din mun gane ko shine yazo a hadisi manzo Allah yake cewa la yatawarathu ahlu millatayn shatta wanda suke a addini daban-daban ba za su yi gadon juna ba wannan shine kenan ko da yake akwai su malamai da suka tahi akan cewa ai al-islamu ya'lu wa la yu'la alai suka ce ai musulunci shine a sama kenan dan haka idan mutun ya mutu zai gadi kafiri amma kafirin ba zai gade sa ba dalilin wai wannan magana amma sai dai magana mafi inganci shine kafiri baya gadan musulmi musulmi baya gadan kafiri to mu je wa'anne ne abubuwan da suke hana mutum yayi gado tare da cewa ya cancanci yayi gadon wannan abubuwan gaba ɗaya a cikin mazhaba ta malikiya ana faɗi ana haɗe su a cikin wata kalima da suke ce ma ko kuma wata ibara da suke ce ma ish laka rizqun ish laka rizqun wannan jumlar idan ka ɗauke ta za ka ɗauki kowane harafi to shi ne ɗaya daga cikin mawanakin yanzu zan gayyata sai ku zan zano mini harafi da guda guda sai in gaya muku menene ish laka rizqun harafi na farko menene ainun to shi kuma ainun shine adamul istihlal rishin ƙara ma'ana jariri idan aka aihe sa ya zo bai yi kukan nan da ake na jarirantaka ba to wannan jaririn ba zai yi mi ba ba zai yi gado ba tare da cewa asali mi ya cancanta yi sa amma rashin wannan ba zai yi gado ba shine ma'ana adamul istihlal jaririn da ya zo duniya bai yi kuka ba al istihlal a cikin kalima ta larabci shine wannan karan amma a cikin ilimin gado idan aka ce al istihlal suna nufin kullu alamatin tadullu ala al haya dukkan wata alama da za ta nuna rayuwa ma'ana idan yaron ya zo a duniya aka ga yana motsi bai yi kara ba sai ya mutu to zai yi gado domin ya zo da mi ya zo da rai kenan da zai zo a duniya bai yi ƙara ba amma an tabbata da cewa ya zo da rayuwa to kenan zai yi gado mun gane ko wannan shine kenan amma da zai zo a mace babu wannan ƙaran to ba zai yi gado ba kenan an aihe sa a mace ana gane da kyau ko wannan shine kenan sharadi na harko misali kenan amarya ce ana jiran amarya ta aihu a raba gado dan gaban dan gaban kishiyoyi na ta faduwa ka a zo namiji ne za ta samu mun gane ko ana aihuwa kuma aka samu ɗa namiji ta ta ta kwada kuwa na me yake da suna na murna sai aka ce mata ai ban yi ƙara ba kenan sai ta koma mi sai ta koma kuka tunda dan ba zai yi mi ba ba zai yi gado ba jayyid to harafi na bi menene shinun to shi kuma shinun shine ashakku shakka mun gane ko kenan ashakku shine shakka me ma'anar shakka mutum biyu ne misali suke a cikin mota uba da ɗa suna a cikin mota sai aka yi aksidan mota ta ƙone yanzu kun ga ba a da tabbacin wayan riga wani mutuwa akwai mi akwai shakka to wannan shakkar sai ta hana shi wannan ɗan da suka mutu tare da uban ya ƙimi ya ƙi gado mun gane ko wannan shi ne kenan kenan wannan shi ne a shakku shakka ana ana tsana mai suna ba a da tabbacin wanne ya riga wani mutuwa jayyid to na na gaba menene lamun shi kuma allamun shine al-li'an li'ani tsinuwa la'anta shi kuma wannan yana faruwa ne tsakanin mata da miji mata da miji ne suke zamna sai mijin ya ce wannan dan ba nasa bane ita kuma mata ta yi abin ga ta yi rantsuwa ta ce nashi ne ta ce nashi ne sai a zo a wajen alkali a yi rantsuwa kamar da ya zo a cikin suratun nur idan suka yi wannan rantsoyin guda biyar sai a raba tsakaninsu ba za su taɓa ƙara auren juna ba sannan kuma wannan ɗan zai zamanto na matar ba zai gaduwa ba ba zai gadi wannan namijin ba kuma a so yawa idan aka ce wai mutum ba zai gado mutum mutane da sai ta dibin a'a ai an zalunci wancan da aka ce ba zai gado ba to waye ce maka dole shi wannan ɗan shine zai gadon uban takan iya uban shi zai yi cutuwa misali a ce uban kasuwar gumin talaka ne kamar yadda malamin mai ke faɗi kowa da suleiman to shi kuma ɗan sai aka zo ya zama to hamshakin mai kuɗi wanda aka yi li'ani yanzu da allah idan ɗan ya mutu da uban da ɗan waye asara uban aka ma asara kun gada yanzu an cikin gado an rage masa wani ɗan abu ko an rage masa wani ɗan zahi na talauci in gani kenan sai nuna cewa idan aka ce haka ba ana nuhin ɗan ba ko da yaushe shi kaɗai ne aka cuta hatta uban shi ma an haramta masa wani amfani daga ɗan mun gane ko wannan shine kenan to menene harafi na gaba ish laka kafun kafun shi kuma shine al-kufru shine kafurci kamar da magani a cikin wannan hadisin kenan wanda yake kafuri ba zai gadi musulmi ba to na gaba ish laka rizqun kenan ra'un ra'un ita kuma ita ce arriqu me shine me ke suna bauta idan ya kasance me yake da suna ma'aifinka bawa ne kai kuma ɗa ne to idan ka mutu wannan ma'afin naka ba zai yi gadon ka ba don me yasa aka ce shi ba zai gadon ka ba don saboda da a ce za a ba sa gado to ba shi zai amfanuwa da shi ba waje amfani da shi mai gidan shi to shi yasa sai aka ce mi sai aka ce a bar ma sauran magadan su amfani tun da shi ko an ba su aikin banza ne ba shi zai ci ba mun gane ko wannan shine kenan taw rizqun zayun ko shi kuma zayun shine azzina kenan dan zina idan aka samu ɗa ta hanyar zina ba zai gaji ma'aifinsa ba ba zai gaji wannan mutumin da ya zina da ma'aifiyarsa ba amma zai gadi uwarsa kenan shi ba zai gade shi ba kowanne daga ciki ba zai gadi kowanne ba mun gane ko kenan yana kama da mi yana kama da alli'an bambanci sa da alli'an shine mi shi wannan mata da miji ne an dai samu rigima ne shi kuma wancan asali ba ma kulla auren ba to ta karshe mi ce ce qafun shi kuma shine alqatlu nan ne rigima take kisa idan ka kashe ma'aifinka ba za ka gade shi ba to kisa kala biyu ne zuwa kala uku akwai kisa da suke ce ma qatlul amdi kisa na ganganci ma'ana shine wanda zai sa wani abu wanda yake yana kashewa ya kashe shi an san da gangan yayi yayi niyya to shi wannan babu tantama akan cewa ba zai gadi wannan mutunan ba mun gane ko abu na biyu kisa nau'in kisa na biyu shine me yake da suna qatlu shibhul amdi ma'ana kisa wanda yake kama da ganganci mun gane ko misali ɗanka ne kake shirga masa kashi ka ɗauko kulki irin kulkin da ake ba shaki kashi kana ta zirga mashi kashi ya maka laihi wurin ba shi kashi sai ya mutu wannan kisan ba da gangan kai ba amma kuma yana kama da ganganci don mi don saboda an san kulki yana mi kulki yana iya kashewa mun gane ko to wannan shi ake ce ma qatlu shibhul amdi to shi ma wannan mafiyancin malamai sun tai akan cewa mutum ba zai gade sa ba mun gane ko to nau'in kisa na uku shine qatlul khati'i kenan kisa na kuskure wanda aikin da shi ya kashe asali ba mutunan ka so kai mashi ba mun gane ko misali mai yake da suna barawo ne shigo gida da dare mai yake da suna sai kaga ya zo ya kwanta ko da ka zo kaga ya zo ya kwanta ya lullube a cikin dara sai ka yi tsammanin barawon ne sai ka zo ka daba masa yuka misali ko kuma misali cikin mota ne kuke ka kwashe wani tsoho akan hanya sai aka yi rashin sa ashe ma'aifinka ne ka kwashe a wannan kwashewar da kai masa ya mutu kun ga wannan qatlul khati ne kuskure ne to shi kuma wannan shi ma malamai sun sha me yake da suna wasu malamai suna ganin ko da na kuskure ne kisa ko da na kuskure ne ba za ka gade mutum ba mun gane ko dan me yasa suka ce haka suka ce saddal lizari'a dan saboda a toshe me yake da suna wannan kafar mutum yayi da gangan ya ce a kuskure ne akai to suka ce dan saboda ko wannan kin a hana kin mutum idan ya san da dai ko cikin kuskure ya kashe mutum ba zai gade sa ba kenan ba zai mi ba ba zai kokari ya kashe sa ba to dan saboda wannan suka ce kenan ko na kuskure ne ba za ka gada ba amma sai dai wasu malamai kuma sun tahi akan cewa a me da suna kisa na kuskure yana halatta maka ka gadi wannan mutunan amma ba zai halatta maka diya ba tunda idan kashe mutum cikin kuskure akwai diya da zaka bada ko to idan ka bada diya aka zo raba gado kai ba za ka ci gadon wannan diyar da kai ka bada ba amma abin da ba diyar ba za a mi za a raba da kai mun gane ko wannan shine ra'ayi na wasu daga cikin malamai akan mi akan al'amari na kisa wannan shine kenan kenan wannan su ne mawani'ul irs ma'ana abubuwan da suke hana mutum ya yi gado an rike su da kyawu to yanzu za mu zo a meke da suna a haɗa mana su idan na ce wanga ya faɗi sai faɗa mana guda har a kai har zuwa ƙarshe sahal muhara da kai gaya mana guda sahal aha mawani'ul irth uzkur lana wahidun minhum aha adamul istihlal rishin ƙara aha baba eh kashi kenan kashin gilla aha kashin gilla barakallahu fikum aha latizo za ku gaya mana guda daga cikin abubuwan da suke hana mutum ya gado ko da ya cancance sa eh mhm aha an bashi kashi eh mhm da aha ai gaba ko jayyid aha shakka jazakumullahu khair ina akai shakka wanne ya riga wani mutuwa aha malami can an samu uku aha ta ai gaba kenan aha malam mansur mhm tsinuwa al-li'anu jazakumullahu khairan aha mu koma can baya aha dan zina kenan zina aha mu koma wancan bangaren aha ku dai aha tsoho ya faɗe shi aha bawa ko to kenan kun waɗi gaba ɗayan ku kenan bambancin addini da kun bawa su ne ɗanawa ɗa bakwai mun gane ko allah ya sa kenan mu yi amfani da wannan kuma kada ya samu daga cikin wanda za su samu wannan abubuwan domin wannan abu ne wanda yake akwai aibi sannan kuma a wajen gado kuma akwai zahi kana ji kana gani wannan shine kenan kenan za mu zo a gaba hadisi na gaba mala yake cewa an abdullahi bin umar an karɓo daga abdullahi ɗan umar radiyallahu anhuma yardar allah ta ƙara tabbata a gare su annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lallai manzon allah tsida da aminci allah su ƙara tabbata a gare su naha an bai'il wala'i shine ko ya yi hani akan sayar da alwala shine waliyanci wahibatihi da kuma yin kyautarsa me ake ce ma waliyanci shine ka 'yantar da bawa ko baiwa sai mi idan ka 'yantar da shi sai kasance idan ya mutu baya da mai gadonsa kai za ka yi gadonsa mun gane ko to wannan hadisin yana muna bayani ne akan asbabul asbabul miras mun gane ko kenan shine a abubuwan da suke sa mutum ya yi gado mun gane ko idan mutum shi fanto da ɗaya daga ciki to zai yi gadon mutum za mu karanta hadisi na biyu wanda shi ne kuma na ƙarshe ko? ina tsammani ko ba shi ba ne yauwa idan muka yi sai yana da alaƙa da shi sai mu zo mu yi bayani mai faɗi a kan abubuwan da suke sa mutum ya yi gadon wani hadisin wannan yana da alaƙa da wancan na samakin malai yake cewa an aisha ta radiyallahu anha qalat an karɓo daga aisha yardar allah ta ƙara tabbata a gare ta tace kanat fi barira thalathu sunanin ya kasance a cikin barira akwai sunnoni guda uku ma'ana ta dalilin barira an samu sunnoni guda uku khuyirat ala zawjiha hina ataqat an ba ta zaɓi akan mijinta a lokacin da ta yantu ta zamanto ɗiya wa uhdiya laha lahmun kuma an yi mata kyautar nama fa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare su ya shiga a wurina walburmatu alan nari alhali tukunya tana akan wuta fada'a bi ta'amin sai ya kirawo da a kawo masa abinci fa'ata fa'utiya ko fa'ata ne fa'utiya ko fa'ata yawwa ni kuma nan fa'ata ya zo ki amma fa'utiya shine mafi inganci fa'utiya bi khubzin sai aka zo masa da burodi wa udumin da kuma wata miya min udumil baiti daga cikin miya ta gida ina aka kawo masa miya daga cikin miya ta gida faƙala sai ya ce lam aral burmata alan nari ba na ga wuta ba na ga tukunya akan wuta ba fiha lahmun a cikinta akwai nama faƙalu sai suka ce bala ya rasulallah e ya ma'aikin allah lahmun tusuddiqa bihi ala barira ai wannan wani nama ne da aka ma barira sadaka da shi fakarihna an nut'imaka minhu sai muka kyamaci mu ciyar da kai shi faqala sai yace huwa alaiha sadaka ai ita akan ta sadaka ne wa huwa lana minha hadiya mu kuma daga gare mu hadiya ne mun gane ko tunda manzo Allah baya cin mi baya cin sadaka kenan ita aka ma sadaka shi kuma gare shi kyauta ne wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace fiha a cikinta alwala'u liman a'taqa waliyanci na wanda ya yantar ne wannan hadisin aisha ce take bayani akan cewa albarkacin barira aka samu sunnoni guda uku sunna ta farko shine ta hanyar ta aka samu cewa idan baiwa mata da miji duka bayu sai sai aka yantar da mata to ya halatta ta nemi miji ya rabu da ita don saboda ita ba ba daidai da shi bace za mu zo a fannin aure za mu ga abin da ake ce ma alkufu ko kuma alkafa'a ma'ana daidaito a wajen aure ƙwarya ta bi ƙwarya to yana daga cikin abin da ake lura da shi shine wajen wajen yanci da kuma bauta to ta dalilin ta aka samu wannan sunnar ta ce abu na biyu kuma shine wata ran manzon Allah ya shigo sallallahu alaihi wa sallam a cikin gida sai ya nemi da a kawo masa abinci sai aka kawo masa burodi da miyar gida idan aka ce miyar gida misali an saba miyar tsanwa ake yi sai aka masa miyar tsanwa sai ce shin ba ɗazu da zan shigo ba na ga tukunya akan wuta da nama aka ce iya manzo Allah ai abin da ya samu muka maka naman ba dan saboda naman sadaka ne kai kun baka cin naman sadaka barira aka ma sadaka da shi shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku kawo mini in ci manan ai ita sadaka ne gare ta ni kuma gare ni kyauta ne kenan ita da aka ma sadaka ita yake sadaka gare ta ni kuma kyauta ne ta yi mini kenan aka samu sunna ta biyu kenan hukunci yana iya zamanto ga wanda aka ma abu ya kasance wanda ya bashi bai shahe sa ba mun gane ko zan ba mu misali barawo ne swata da ya swata misali ya saci salula sai ya kawo ma ma'aifiyarsa kun ga shi a gare sa wannan salula halal ce ko haram haram ita kuma uwar da ta amshi salular halal ce a gare ta ko haram halal ne da sharaɗin idan mi aha ba ta sani ba to kun yake na hukuncin yami ya bambanta tare da cewa ga asalin yadda abin yake wannan shine kenan kenan shine abin da wannan hadisi yake nuna mana na sunnoni da suka tabbata a barira sunna ta ƙarshe shine ta dalilin ta manzon Allah yace alwala'u liman a'taqa ma'ana waliyanci na wanda ya yantar ne mun gane ko kamar yadda muka gani a hadisi na can baya wanda an zano mana yadda kissar ta gabata wannan hadisin muhallu shahid abin da yake karantar da mu a cikin ilimin gado shine yana karantar da mu ɗai daga cikin asbabul miras ko kuma asbabul irsi sabubba na gado abubuwan da suke sa kai gadon mutum mun gane ko to abubuwa guda uku ne wanda malamai suka ittifaki a kansu sannan akwai talata wanda aka yi ikhtilafi a kansu za mu fara da muttafaqun alaihim abubuwa guda uku wanda malamai gaba ɗaya sun ta akan cewa suna ɗaya daga cikin sababi na gado abin da yake sa kai gadon mutum sababi na harko shine annikahu shine aure wanda yake gado ta hanyar wannan auren shine mi shine miji da wa miji da mata ba su da dangantaka amma aure ya haɗa su kenan ta dalilin auren nan kuma sai su yi gado mun gane ko kenan wannan shine sababi na harko sannan sababi na biyu shine alqaraba dangantaka zumunta to su kuma wannan wanda suke gado sun kasu kaso guda uku akwai al'usul akwai alfuru akwai alhawashi mun gane ko masu gado ta hanyar dangantaka kala uku ne al'usul su ne iyaye da kakanni da kakan kakan kakan kakan duk abin da ya sama ba ku ganin mamaki sai in kuna sai in kuna karatun gado a ce abu abu abu abu abu abu abu ummi baban baban baban baban baban baba kuma dukkan su sai an abin ga sai an raba gado da su mun gane ko wannan shine kenan kenan su ne al'usul uwaye da kakanni na biyu su ne alfuru su ne ɗiya da jikoki jikan jikan jikan jikan jikan shi ma har abin da ya kasa mun gane ko shine suke cewa wa in nazal komi kasan da suka yi shi kuma wa in ala wajen bangaren iyaye na biyu su ne kenan ƴaƴa ko na uku su ne alhawashi mun gane ko su kuma su ne duk waɗanda ba ɗiya ba ba uwaye ba kenan kannai da yannai da kuma ƴan uwan ma'aifi da ƴan uwan mi da ƴan uwan ɗan uwa da abin da ya kama da haka kenan kannai da yannai su kuma su suke shiga a cikin mi a cikin alhawashi ma'ana dai abu na bi sababi na biyu na gado shine mi shine dangantaka zumunci mun gane ko wannan shine kenan sannan sababi na uku shine a me ake ce masa subhanallah a alwala'u shine wanda yazo ana mun gane ko alwala'u wanda yake gado ta hanyar alwala'u shi kuma shine wanda ya yantar da baiwa ko kuma wadda ta yantar da wani baiwa ko bawa idan ka yantar da mutum ya mutu baya da wanda zai gadansa to kai za ka yi gadon dukiyarsa gaba ɗaya wannan gaba ɗan malamai sun yi tufaki akan cewa suna ɗaya daga cikin sabubban da suke sa ka yi gado ka ci gado mun gane ko to za mu zo ga sabubba guda uku wanda aka samu saɓani a kansu ko su sun inganta akwai guda da bai inganta daga cikin za mu yi bayaninsa sababi na farko shine baitul mal mun gane ko baitul mali idan mutum ya mutu baya da magada to dukiyarsa gaba ɗai za a kai ta zuwa ga mi zuwa ga baitul mali baitul mali shine mi shine trezor da turanci ko jayyid wannan shine kenan su za a kai a can don saboda aima musulmi amfani da su aima musulmi aiki da su na uku shine a almuwalat ko kuma mai da suna a almuaqada shine kullu yarjejeniya in ce wane na kulle yarjejeniya da kai in ka mutu zan gade ka in na mutu kai ma za ka gade ni haka banza banza ba, ba zumuntar uwa ba ta uba to lokacin jahiliya suna yin wannan mun gane ko lokacin jahiliya suna yin wannan ce dami damuka jini na jininka ne shikenan mun gane ko wannan shine to wannan ittifaqan shi wannan hukunci an goge sa baya halatta domin lokacin harko ma musulunci an yi sa shine manzo Allah ya hada zumunta tsakanin mi al-ansar da wa da al-muhajirun mutanen Makka da suka hijira suka tai Madina manzo Allah ya hada zumunta da su har ya kai idan wanga ya mutu wanga zai gadi wanga daga baya sai aka shahi wannan hukuncin mun gane ko wannan shine kenan to na karshe shine al-luqta tsintuwa mun gane ko ba ha tsintuwa irin ta kayan da ake amfani da su ba tsintuwar mutum kamar jariri misali ana tsintuwar jariri ko to wannan shine lokacin da ka tsinci jariri ka kula da shi sai wannan jaririn Allah ya masa Allah ya masa arziki yayi arziki ya mutu kuma baya da kowa babu dangi a gare sa kai kadai ne ya sani to nan ne malamai suke shin kai da kare ne sa zaka gade sa ko ba zaka gade sa ba tunda ba aihuwar sa kai ba mun gane ko to wannan shine wasu malamai wannan mas'ala ce ijtihadiyya wasu malamai suka ce ya cancanci a ce shi zai gade sama nan mun gane ko kiyasi akan mi kiyasi akan bawa wanda aka yanta mun gane ko to kinan wannan shine kinan idan ka tsinci da ko kuma ka tsinci wani yayi arziki har ya, ya rasu baya da magada bai san dangin sa ba to kenan kai zaka gadi dukiyarsa gaba ɗaya kuma irin wannan gado tsoka ke gare sa domin gaba ɗan dukiyar ne za a baka babu wanda zai musharaka da kai mun gane ko wannan shine kenan to kenan wannan su ne asbabul mirathi ma'ana abubuwan da ta hanyar su mutum yake mi mutum yake cin gado abubuwa guda nawa guda nawa guda shidda amma na shiddan shine muka ce an goge hukuncinsa ko wannan shine kenan ta su ma za a zano su ko a bar sai an sati na gaba a zano su a wannan shine kenan a insha Allah a lokaci yayi ko jayyid to kenan nan zamu dakata a na san da cewa abin da muka yi a cikin al'amari na gado kamar ɗai cikin ɗarinsa ne muka yi kun san ɗai cikin ɗari to ɗai cikin ɗari ne muka yi mun gane ko wannan shi ne kenan idan muka zo insha Allahu a littafai na gaba za mu ƙara faɗaɗa bayani wannan su ne hadisan da suka zo a cikin wani littafi na abin da ya sha al'amari na gado insha Allahu inda muka samu daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله